إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna daren biyu ga watan biyu watan safar ga kalanda ta musulunci ta hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam shekara na da dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu wanda shine daidai da sha tara ga watan ga sha tara ga watan tara miladiyar haihuwar annabi isa dan maryam shekara na da dubu biyu da sha tara wato daren lahari kenan da muke gabatar da darasi a cikin wannan littafi mai albarka mai suna tariqus salihin walahu manfa'atun lil muslimina insha Allah ta'ala wallafar babban malami al-ustaz al-allama البحر عبد الله بن فودي رحمه الله تعالى littafi da ya rubuta domin ya yi bayani a kan hanya ta mutanen kwarai annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma sahabbansa wanda shine darasi na uku insha Allahu ta'ala wanda mun tsaya inda mala yake magana akan cewa dukkan musulmi ya yi ƙoƙari ya nufi amfanar da ɗan uwansa musulmi a cikin addini wa ya ƙasidu naf'ahu fi dinihi ya yi nufin ya amfanar da ɗan uwansa a cikin addininsa ta fuskar karantar da shi addini shine babban taimako da za ka yi wa mutum idan Allah ya baka ilimi ya hore maka ilimi to ka yi ƙoƙari ka karantar da ɗan uwanka domin shi ma ya gane addinin in kuma ba ilimi Allah ya baka ba Allah ya baka wadata ya baka dukiya to ka ɗauki kuɗin ka taimake shi ko ya sai littattafai ko kuma ya je ka ɗau nauyinsa ya je ya yi karatu ya koyo addini ko ka ɗauki nauyinsa ya je ya dinga da'awa yana karantar da mutane to wannan kuɗin da ka bada idan ya karantar duk abin da ya karantar kai ma za a baka lada wannan yana da matukar muhimmanci kwarai da gaske sannan mala ya ci gaba da bayani a cikin wannan littafi mai albarka wala yuqaddimu nafsahu ala ahadin fi shay'in min al-umuri allati fiha riyasatun hakanan kada musulmi ya gabatar da kansa akan wani kada ya fifita kansa akan wani a cikin al'amurra waɗanda suka shafi rayuwar duniya kuma akwai shugabanci a ciki duk abin da yake akwai shugabanci a ciki to kada ka gabatar da kanka akan wani ma'ana kada ka fifita kanka akan wani ta fuskar nema ko ta fuskar ka nuna kwaɗayi da ƙauna game da wannan abin domin asali shugabanci kada musulmi ya neme shi asali domin harka ce ta mukami harka ce kuma ta ɗaukaka illa an yi fi zalika bi tsibi nafsin sai dai in ya gabatar da kansa ne akan wani tare da daɗin ransa illa an yi ƙaddimahu fi zalika bi tsibi nafsin wato sai in ya gabatar da kansa akan kyakkyawan niyya da daɗin rai ma'ana da kyakkyawan manufa a rayuwarsa game da wannan shugabancin da ya fito yana neman a bashi kar a ba kowa sai shi menene ake nufi da wannan shine a rayuwarsa yana da nufin ya kawo maslaha da ci gaba da gyara ga al'umma ta yadda yana tunanin wancan dan uwan nasa da suke zaɓe tare in ya rika shugabancin ba za a samu wannan manufa ba wa yara fihi maslahatan kuma ya ga maslaha a cikin game da shi wato ya zan iya samu wannan shugabancin akwai maslaha za a samu ci gaba za a samu gyara to wannan babu babu komai in haka ne aka samu wa'annan sharuɗa guda biyu to ya halatta mutum ya fito ya dinga kamfen yana neman wani mukami yana neman wata sarauta ko yana neman wani shugabanci wannan kamfen da ya ba laifi ba ne muddin an samu wa'annan sharuɗa guda biyu tibu nafsin da kuma maslaha wujudu maslaha akwai maslaha rajiha na wadda take da rinjaye cewa in ya rika wannan shugabanci zai kawo ci gaba zai kawo nasarori Uh, talakawa za su ji daɗi da makamantansu to wannan babu laifi don mutum ya yi kamfen amma in babu wa'annan sharuɗa in son yake kawai shi dai a bashi mukami ya tara dukiya ya tara abin duniya ko ya yi wasu wulakanci ko ya kaskanta talakawa ya ci amana to wannan haramun ne ya nemi shugabanci uh, shi yasa za mu ga annabi yusuf da yake yana da kyakkyawan manufa ga misra lokacin ya nemi a bashi shugabanci inda yake cewa قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم yace ya kai wannan shugaba ka sanya ni in zamo mai shugabanci akan tattalin arziki akan amfanin arziki na abinci na ƙasa idan ni ke kula da wannan domin ni mai kiyayewa ne sannan kuma masani ne zan tsare amana sannan kuma ina da ilimi ina da ƙwarewa game da wannan to daga wannan malamai suka ce ashe idan akwai maslaha da mutum yake hange irin wadda annabi yusuf ya hanga na ƙoƙarin taimaka ma talakawa da tallafa musu ta fuskar abinci ita annabi yusuf ya hanga shi yasa ya nemi a bashi shugabanci kuma alhamdulillah aka bashi kuma aka samu wannan cigaba to kai ma idan ka san kana da irin irin wannan maslaha din da wannan kyakkyawan niyya a zuciyarka ba laifi bane dan ka fito kana neman mutane su zabe ka don ka kawo ci gaba don ka kawo gyara sannan kuma akwai buƙatar mutum kame ya nemi shugabanci to ya kokari ya zama mai amana ya zai an ba shi haƙoƙin al'umma ba zai canye ba ba zai zalunci ba sannan kuma ya zama masani akan abin da zai yi shugabanci a kansa in an samu wannan to wannan ya halatta mutum ya zo ya ainihin nema domin shugabanci kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya sifanta ta abu ne wanda yake akwai nadama a kansa duk wanda ya nemi shugabanci ƙarshen ranar tashin kiyama sai ya yi nadama nan duniya kuma akwai kaskanci a cikinta saboda in kana shugaba wanda ba kowa ba ya zo ya zage ka ya ci mutuncin ka ya aibanta ka da abin da ya kama da wannan wa yukhfidu janahahu li jami'il muslimina haka kuma yayi kokari ya zamo mai tawadu mai kaskantar da kai ga dukkanin musulmai gaba daya wannan ita ma sifa ce ta mutanen kwarai duk wanda yake son ya zamo ya yi koyi da manzo sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa to dole ne ya zamo mai tawalu mai kaskantar da kai wanda baya da girman kai shi yasa Allah ta'ala ya sifanta bayi na kwarewa ibadur rahman allazina yamshuna 'ala al-kharbi yamshuna 'ala al-ardi khawnan wa ibadur rahman allazina yamshuna على الأرض خونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما الله ɗauki sarki ya ce wa ibadur rahman bayan Allah mai rahama bayan Allah na ƙware mai rahama yamshuna ala al-ardi khawna sifar su daga cikin sifofin su shine suna tafiya akan ƙasa haunan tare da nutsuwa tare da nutsuwa da tawalu da kaskantar da kai ba tare da jiji da kai ba in ma an samu jahili an samu wani jahili wanda bai san addini ba ya gaya musu magana mara kyau za su ce da shi kalu salama ka zauna lafiya aminci ya tabbata gare ka mu ba faɗa muke nema ba amma wannan tawadu'un mala ya ce min gairi zillati min gairi zillati tam'in min gairi zillati tam'in ba tare da wato kaskanci na kwaɗayi ba ma'ana karka zo kana tawalu'u kana kaskantar da kai don kawai kwaɗayi don a baka abin duniya don akwai waɗanda ke yin hakan idan kana da hali Allah ya hore maka za ga wani in ya zo wajen kai dinga yi maka tawalu'u yana girmama ka yana yana sassauta murya yana dukar da kai don me don ka ɗauki abin duniya ka bashi to ba irin wannan tawalu ake magana ba a'a kai tawadu don Allah man tawada'a lillahi rafa'ahu Allah duk wanda ya kaskantar da kai tawalu don Allah Allah zai daga shi ashe ana tawalu ne don Allah ba don kwaɗayan abin duniya ko abin kwaɗayan abin hannun mutane ba wa yuksiru nusha lahum haka kuma musulmi ya yawaita yin nasiha ga 'yan uwansa musulmi saboda hadisin da ya zo na abu ruqayya tamimun dari radiyallahu ta'ala anhu yana cikin sahihi muslimin annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa addinu an-nasihatu addini gaba ɗayansa nasiha ne qulna liman muka ce gawa ya rasulullah yace lillahi ga Allah nasiha ne ga Allah wali kitabihi da littafin Allah wali rasulihi da kuma manzanninsa wali a'immatil muslimina da kuma shugabannin musulmai tun daga shugabanni bangaren malamai tun daga shugabanni bangaren masu mulki han sannan daga ƙarshe kuma yace wa ammati da kuma sauran talakawa sauran talakawan musulmi su ma nasiha nasiha ga Allah shine yin imani da shi da kuma yi masa da'a nasiha ga littafin Allah alqur'ani shine yin imani da alqur'anin da aiki da alqur'ani nasiha ga annabi sallallahu alaihi wasallama imani da shi da kuma yi masa da'a da riko da sunnarsa nasiha ga shugabanni a bangaren malamai shine in sun karantar da kai gaskiya ka dauka kuma ka girmama su ka mutunta su saboda Allah ya darajanta su a bangaren masu shugabanci kuma karka yi musu tawaye karka zage su karka tsine musu ko da ko sun yi zalunci duk shugaba in dai musulmi ne ko ya yi zalunci to haramun ne a fito ana zagin sa ana tsine masa a a roƙi Allah ya shiryar da shi shiryar sa tafi a tsine masa ya ƙara lalacewa wala ya tabadaru li inkari man ra'a ya akhudhu malal wulati kuma kada ya gaggawan yin musu ga wani wanda ya ga yana riƙon dukiyar shugabanni bi ma'ana ba daidai ba ne don kaga shugaba ya ware wani malami ko wani mutum ya ba shi wata dukiya ko ya ba shi mota ko ya ba shi gida kai gaggawa kai mai inkari ai wannan malami ba malamin Allah ba ne ai malamin gwamnati ne ai kaza kaza kaza gashi nan gwamna kaza ko sarki kaza ko shugaban kasa kaza ko minista kaza ko dan majalisa kaza ya ba shi gida ko ya ba shi mota kai wannan ba malamin Allah ba ne a'a kar kai haka wannan ba daidai ba ne to gashi wanda yana faruwa a yanzu kwarai da gaske cikin mutanenmu wala ya tabadaru li inkari kada shi gaggawar yin musu marra aya a huzu malal wulati ga duk wani wanda ya ga yana rikon yana karɓar dukiyar shugabanni bal yuwassi'u lahu uzuran eh ya yalwata masa uzuri ya bashi uzuri ya ce kai mai yiwa kila malamin nan aiki yawa shugaban nan ya bashi kuɗi ko kuma mai yiwa zakka ce ya bashi ya je ya rarraba mu mutane ko kuma a'a an dai bashi ne don ya je ya taimaka ma marayu ko kuma a'a an bashi ne don ya je ya shugabanci ya yi masa dai uzuri kare ya masa mummunan zato kare ce malamin nan makwaɗaici ne ba malamin Allah ba ne malamin gwamnati ne an bashi kuɗi don a saye shi wannan ba ba daidai ba ne wa iza sami'a ahadan ya zukuru gairahu bi su'in wa idza sami'a idan ya ji ahadan wani ya zukuru gairahu yana ambaton waninsa bi su'in da mummunan abu fala ya zijiruhu zajaral kalbi to karye masa tsawa irin yadda ake wa kare tsawa ma'ana in kaga mutum ya zo yana ta zagin wani yana aibanta shi wani ba mutumin kirki ba ne wani mugun mutum ne wani kaza kaza to ka hana shi amma cikin nasi cikin ruwan sanyi cikin wato lafazi mai taushi karka mai tsakar ka ce kai ka daina zagin wani kar ya mai tsawa kada ya tsawatar da shi irin yadda ake yi wa kare tsawa bal yulatifuhu ya yi masa magana mai taushi hatta ya ruddahu har sai ya mayar da shi daga wannan mugun abin da yake wannan cin mutuncin da yake wa wani wa huwa yatabassamu lahu kuma ya dinga masa murmushi ya dinga masa murmushi kar ma ya nuna mai raini ya baci wa ya kulu sai ya ce da shi ma haza adatuka wani wannan ba al'ada ka bace ni ban san ka da cin mutuncin mutane ba ban san ka da zagin mutane ba ban san ka da giba da gulma da annamimanci ba lam ahadka tazkuru ahada ni ban san ka kana ambaton aibin wani ba bisu'in da wani mugun abu lam a ahad lam a lam a ahadka tazkuru ahadan bisu'in ban san ka ban san ka da cewa kana ambaton wani da mugun abu ba to to Allah in kai mai wannan magana ba dole ya ji kunya ba to shine mala yace fa innahu yastahi an yukammila alhikayata in ka gaya masa wannan magana yana jin kunya ya karasa wannan labari mara kyau da ya dauko na cin mutunci ga wani amma in ka zo ka farmai da fada da maganganu da zagi to an samu matsala sai ma ya ƙara ya ci gaba kuma kai ma ya yi da kai amma in ka ce habawa ne ba daidai ba ne wagga ba ɗabi'a ka bace ni ban san ka da zagin mutane ba to yana jin kunya ya ƙara sa alhikaya ta wannan labarin da ya ɗauko wala yaftakhiru alaihim bil mali kuma kada musulmi ya dinga yi wa ƴan uwansa musulmi alfahari da takama bil mali da dukiyar da Allah ya bashi ya dinga cewa ai ni Allah ya bani kaza komi Allah ya ni ina da kaza ina da kaza na fi suwa ne na fi suwa ne karye haka awil jahi ko kuma wani matsayi da Allah ya bashi aw maji'il akabiri min amirin ko kuma da ziyartar manyan mutane da ke zuwa wajensa kada ya zo yana alfahari da wannan aini hadda wane hadda gwamna wane ka kai min ziyara hadda sarki wane hadda mayar kaza hadda wane kaza da kaza ya ta takama wai shi manyan mutane na kai mai ziyara eh don ya nuna cewa shi ma fa babba ne don duk wanda kaga babba na zuwa wuri ne a to kaga shi ma babba ne aw qadin ko kuma wani alkali aw alimin ko wani malami ilaihi zuwa gare shi to kare wannan sannan wa yukfiru shafaqata ya yawaita tausayi liman kana ala taqawa ga mutumin da da ya kasance akan tsoron Allah fata gayyara haluhu daga baya sai halin sai canza kamar da mutum ne an san shi da da'a da da'a ga Allah da biyayya da yawan ibada da kirki amma daga baya sai Allah ya jarabe shi ya lalace ya koma dan shayi-shayi ko barawo ko kuma mai neman mata sai halin sai canza eh to ka tausaya masa eh shine wa yuksiru ash-shafaqata liman kana 'ala at-taqwa fataghayyara halu ya yawaita tausayi ga mutumin da da ya kasance akan tsoron Allah daga baya kuma halin sa ya canza fa inna ahwaja ma yakunu akhuka domin mafi lokacin da dan uwanka yake da tsananin bukata zuwa gare ka lokacin da dan uwanka yafi tsananin bukata zuwa gare ka idza a'asar idza a'asarta da batahu lokacin da wato ka ainihin ka hango wato dabbarsa da ta kubuce masa yana kan dabba yana tafiya cikin daji sai dabba ta kubuce masa ta bace masa ta wuri da abincinsa da ruwan shansa kuma gashi bai kusa ga mutane baya kusa ga gari ana nan kai kuma sai Allah ya taimake ka ga dabbar sai ka kawo dabba ka kawo masa da Allah ka tausaya masa ko baka tausaya masa ba ka tausaya masa to shi an misalin mutumin da da yake da da'a da biyayya da tarbiyya daga baya sai ya zo ya lalace idan ka zo kana dariyarsa to kaga baka taimaka masa baka tausaya masa ba kuma zaka ƙara tura shi cikin damuwa da bakin ciki har ya kasu gano cewa laifi yake yi to shine yace wa kaza haka kuma la ya takaddaru la ya takaddaru mimman zahaba ila ziyarati to nan ya kamata mu tsaya saboda lokaci wani sati za mu ci gaba insha Allah ta'ala subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh